أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأقوة وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين وبعد yan uwa musulmi wanda muka saba haduwa a wannan masallaci na juma'a na kofar wunci ƙarƙashin cibiyar masulatun foundation for islamic consultation ya yi mana sallama ne ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan rana tana ta Laraba wanda sai daidai da ishirin da ɗaya ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda kuma ya daidai da ishirin a biyar shida ga watan shida 2018 ina yi mana sallama ya ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za mu ci gaba tafsirin mu a cikin suratul rahman bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض وأن تكي إكن سمي na mala'iku da dukkan alamul ulwi wal ardi da waɗanda suke cikin ƙasai na mutane da dabbobi da aljanu da sauran dukkan halittun ƙasa suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da furu ko da hali duk wani mafaluki yana roƙon Allah mai furtawa yana furtawa wanda baya furtawa yana da furuci irin na halin da yake ciki yanayin harshensa da Allah ya sani shine harshensa amma babu wani mafaluki babu wani halittan Allah da baya bukatan Allah da baya roƙon Allah wani taimako daga wurin Allah subhanahu wata'ala an kawo man ba a ce ma ba tadliban lil uqala dan alinja da bangaren masu hankali akan waɗanda suke marasa hankali saboda inda aka yi amfani da ma yana zamowa tagliban ne lil ahsar domin asakaru shine man la ya aqil aqallu shine man ya aqil wannan an yi an yi tajalilin man ya aqil akan man la ya aqil suna roƙon Allah alquwa ala ibada ƙarfi bisa ibadansa wal da arziki wal maghfira da gafira da gafara wa ghairu zalika da wani wani duk wanda yake cikin kullum man fi samawati wal ardi yas'alu Allah hajatahu duk wanda yake cikin sammai da ƙasa yana roƙon Allah bukatarsa هذا سواء فيه العقلاء وغير العقلاء wannan da masu hankali da wanda ba su da hankali duk daidai suke alhayawanat wal bashar dabbobi da mutane kullum ya sa'adu bi lugati kowanne yana roƙon Allah da irin lugar da Allah ya sa masa albasharu lahum lisanun yas'aluna Allah mutane suna da harshe wanda suke roƙon Allah da shi yanus ya Allah ya rahman ya rab ko su ya Allah ko ya rahman ko ya rab wa ghairul bashar waɗanda ba mutane ba bi lisanin hal suna roƙon Allah da harshen su irin na hali irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya san ya ya sa musu kuma suna yi Allah ya daggaya mana wurare da yawa halittu suna magana mu ne ba mu ko mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa annabi Sulaiman da ya zo so rafin tururuwa qalat namlatu ya ayyuhan namlu kulu masakinakum kun ga ake tururuwa tana magana mu ne ba mu ko mun ga nan ma wajen da annabi Sulaiman ya yi magana da guda guda ko inni wajadtu mar'atan tamlikuhum ko wa utiyat min kulli shay'in wa laha alfun aziz wajadtuha wa qawmaha yasjuduna li shakki min dunillah aga nan ma an nuna mana in su alhuda huda a ce yana magana saboda haka halittu da dama suna magana mu ne ba ma jin magana sannan in mu ɗauko babbar hujja gaba ɗaya ma cewa duk halittu suna magana Allah da kansa ya gaya mana haka yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu shay'u yake babu wani abu ba ma in su ko jinnu ko kaza a in min shay'in ba wani abu illa yusabbihu bihamdihi sai yana tasbihi yana yana tsarkake Allah yana hada da gode wa Allah walakin la tafqahuna tasbihahu mu ne ba ku gane tasbihan tasbihin su ko sun yi ba ku ji ga kuma hadisai da dama wanda manzo Allah ya magana game da zakara da wanda sayyidina Ali ya yi magana akan zakara cewa karan da yake ga abin da yake nufi ba to ga abin da yake nufi a kukan da yake yi kowa akwai kowanne dabba da irin tasbihin da yake yi kai kana jin kaman har ma manzo Allah ya hana a kashe kwaɗi ko saboda su masu tasbihi wannan kai kana jin tun dame ka ne su tasbihi suke da asuba in kana da da wani ramin ruwa kusa da kai kana jin kwa kwa kwa kwa ka ce sun dame ka su su su tasbihi suna tasbihi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dai babu wani abu wanda baya tasbihi wa Allah kulla yawmin kowace rana huwa fi sha'ani Allah na cikin sha'ani akwai abin da Allah yake yi kullum akwai abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake yi eh malamai sun sama zanzanu akan kulli kullu yawmin huwa fi sha'ani ya kullum yana cikin wani sha'ani sun sai ai ko an yi ta tattaunawa cewa Allah ba ya riga ya gama komai ba ke komai ya gama ya halitte to menene sha'anin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake wani waliyin Allah yana cikin wa'azi sai wani malami shi ma waliyin Allah ne ya zo tsaya a kansa ya ce masa kulla yaumin huwa fi sha'ani Allah ya ce kowane lokaci yana cikin aiki wa qad rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an dauke al'alumma takardun takardun komai sun bushe an gama komai ko fi ayi shanin al'ana to yanzu wani sha'ani ne kuma daban banda wancan wanda aka riga aka yi aka gama wa qad furiga min kulli shay'in bayan kuma Allah ya gama komai fa takhayyara al'alimu sai wannan malami ya rufe hankalin sai ya tashi ولم يعرف جوابا bai san amsan da zai bayar ba fanama sai wannan malamin ya yi bacci cikin tashin hankali na damuwan wannan tambaya fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzon Allah Allah ya kai ne ka ce rufi'atul aqlamu wajafatis suhuq kuma ga shi Qur'ani Allah na cewa kullu yawmin huwa fi sha'ani to an mun tambaya ban gane yadda zan amsa wannan tambaya ba sai manzon Allah ya gaya masa a mafarki yace shu'unun yubdiha wala yartadiha sha'anoni ne wanda Allah ke bayyanar da su an gama shirya su an gama komai an ajiye su yanzu bayyanarwa ake yi ba kirkirar su ake yi shine amsa din sha'anu din kenan bayyanar da wayannan abubuwa ba wai yanzu ne ake kirkirar su ba akwai su ya riga ya gama komai haka ne yadda na faɗan na rufe asil alƙalamu wajen fata suhu amma kuma yanzu yana ibda'in abubuwa ne ba yana ibtida'in su ba yana bayyanar da su ne ba yana ba koyi su ba kai ba yana kirkirar su ba falamma asbaha lokacin da wannan bawan Allah ya waye gari shi kenan raja asfa'ilu sai mai tambayan ya dawo ya same shi a wajen majalisinsa fa qala lahu sai ce masa yawwa tambayan ka shu'unun yubdiha wa la yartadiha yace tambayan da kake yin nan na samu amsa bai gaya masa waye ba ta amsa ba sai sha'anoni ne Allah yake bayyanar da su ba ke kiran da yake ba ya gama shi an rufe asal al'alam wajen fuska amma yanzu yana bayyanar da su ne ba yana kirkirar su bane fa qala sai wannan waliyin Allah yake masa salli ala man allamaka jawaba saboda Allah ya masa kashafi ya san abin da akai kashafi akai kashafi ko babu akwai kashafi ana mawalliyar Allah kashafi ba annabawa ba bayan Allah ta aluku kashafi su gane abin da ba kowa ya gane ba akwai ko babu duk wanda yake babu in ji ibnu taymiya fasiki ne ka duba al-aqidatul wasitiyya ta ibnu taymiya akwai kashafi ana mu bayan Allah yake kuma ba annabawa bane zababbun bayan Allah ne wanda Allah ya zabe su saboda matsayin sa a wurin Allah na daraja ake musu kashafi shiga abin da kai ba ka kashafi ba ko da an ba ka digirorin digirgir an ba ka profesan profesoci ko an naɗa ka imaratu ba ta wannan gurin ake samun wannan darajar ba in dai akwai wanda suka sani kawai da ya haƙuri kai ba ka layin amma in kana layin za ka iya samu akwai kashe kuma mai mutum kashe ifasiki ne in ji ibnu taymiya wannan fa wasu ba da tattafan malaman mu bane saboda wasu su akwai kadabi a sunna in sun sunawa kai ka je ka nemo asalin sunna za ka samu akwai kadabi an gane to shi ne sai ce salli alaman Allah maka salama kayi salati ma wanda ya sanar da man Allah maka jawaba kayi salati ma wanda ya sanar da kai jawabin da sai sai sai mamaki a ce ya san ma an ba shi amfani na'am wato ya san ba shi ne ya gano amsan ba Allah ya masa kake fita manzan Allah ne ya ba shi abu saboda haka maganar kulla yaumin huwa fi sha'anin wato wannan sha'ani shine koro kaddarorin abubuwa zuwa lokacin an an kaddarta komai an gama amma a kora su zuwa lokacin su su rinka kullowa lokacin da aka kana da mu to wannan shine aikin da kullun Allah yana nan kullum ne huwa fi sha'an yana aiki ko malamai sun magana ma akan wasa ma a banaina ha bi aini sama mun gina da kuma Allah ya ya faɗa mana kwanakin da aka yi sama da kwanakin da aka yi ƙasa sai arba'at ayyamin sawa'an lisa'ilina tun tun tun ne aka yi to amma manzo Allah subhanahu wata'ala kuma yace wasa ma a banaina ha bi aini kuma wani zaga mutu har yanzu muna expensive muna expensive har yanzu Allah na expensive saboda haka ba a gama ba kullu yawmin huwa bi jihadi shi yasa yanzu masana fara sai zai tafi majarra sun ce sun binciko fa akwai wata duniya ta kulla daban kuma sabuwa a cikin sammai duniya sabuwa gaba ɗaya an yi wata duniyar bangaren wani guri da ita ma za ta iya ɗaukan za ta iya kwanta ne da zai iya ɗaukan miliyan kai da ka ɗauka kawai daga sama ta ɗaya ta biyu ta uku an kure ma ne to ba haka ba ne sama ɗaya biyu uku ɗin duk ɗan wasu kwantanen ne a tsaye kwantanen ne a tsaye in a universe a universe da Allah ya yi gaba ɗaya to heaven level 1 2 3 4 5 7 har zuwa 6 7 da earth 1 2 3 4 5 6 7 dukan su wani small container ne a tsaye in a universe This is the psychology. This is the knowledge. Wannan ne asalin ilimi. Amma in kana cikin barka ko kwakwalwan ba'u Allah ya maka, to ba za ka iya kaiwa wannan gudun. Na, Rabi ayi ala da rabbi kuma su kan zuba to wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa kuma wannan duk ba ni'ima wanda Allah ya yi wani ne yayi ba wanda yayi su sai Allah saboda haka shi ya tantance a bauta masa yana buƙatar total submission tunda waɗannan abubuwa duka daga Allah ne ba wani wanda yake clear cewa shi yake yin wannan har yanzu ba mu samu ba tunda Allah ya challenge waye yake yi ba wanda ya clear cewa shi yake duk to wanda yake wannan abun yana buƙatar total submission you should submit me in so important komai ya ce kawai sassami kauya in kuma kace ofarka ka gamu da matsala saboda ka yi karo da asalin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanda shi kuma shi ne za ka yi wurin ka a kai ko kun fi kila ina rajihu kowa wurin kowa wurin Allah zai koma na'am
سنقول لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنضرب لكم da sannu za mu ba wa kowa haƙƙinsa mu ƙare ma kowa hisabinsa ayyuha saqalat ya ku nauyayen nan guda biyu masu nauyin mi kauya ku ne ba komai ba amma ku ne masu saurin kuɗi ba ku ba da kai da wuri ba ku submission da wuri mala'iku suna yi dabbobi suna yi komai ya yi submission ga Allah subhanahu wataala amma da mutum da aljani su ne nauyaya wasu ta wannan gurin ta fassara sakala wasu kuma sun fassara su cewa su suka nauyaya bayan kaka to amma da ne da ne suka nauyaya bayan kaka da bodin su na أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمسها فسواها وأزأت ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك وأتيت أخذت نوي كبها دها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال فكون كيف نويين أرساها كبها كبها فلاك النويين ذنبين نوي أخذ النويين ذنبين أكثر ثقلا la tsawo fabi ayi ala rabbikuma tukazziba to da wanne ne cikin waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya lissafa muku ya ku mutane da aljanni kuke karyata wanne ne Allah bai yi ba
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ya ma'asharar jinni ya ku jama'an aljannu wal insi da jama'an mutane a kowane lado Allah subhanahu wa ta'ala yakan gabatar da wanda ya fi fara a wannan lado kamar yadda muka yi a karatun shekarun baya aka ce wasari wasari da saboda adadin ɗin sata nan ne ke mofawa ya fi ke haura katanga ko ko ba haka ba da daukan bindigan fashi da makami da fashi da biro ko da zare ido a yi mulurai a ɓace ko da aka ce wa tsari ko aka fara karkar ta a wannan lamarin shi ne ya fi ƙarfi da Allah ya gabatar da shi lokacin da aka zo wajen zinafa da yake mace ita ce ta fice ga saka ta fi rangwaɗi da menene da karairaya da malairaya don su jawo hankalin namiji ita ce a wannan labin din ta fi hawa sai aka ce azaniyar azani wanda namiji shi ne haka ko don haka a kowane labin Allah na gabatar da wanda yake ganin ya fi fawa a gurin to a nan in su su ne kasa akan jinnu wajen iya wajen iya wani abu na mamaki ta wajen tashi wajen wani irin cika daga cikin sararin ƙasa a yi yawo saboda ba su da godi mai nauyi irin na mutum su jinnu su suka fi wannan shi yasa to anan sai aka ce ya ma'asharar jinni challenge din ya fi ƙarfi akan wanda aka gani ya fi tsawa kafin irin ko da yake yanzu sun zo kuma sun doke jin nufin ba saboda irin abin da Allah ya ba su kuma na fawar kwakwalwa to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku jama'an aljanu wal insu da ku jama'an mutane in istata'tum an tanfudu min as-sayr as-samawati wal ardi idan kuna da iko ku fita ku mamaya ku shiga inda kuke so a cikin yanke-yanken sama da kuma bayan ƙasa ku kanku ku je din mu gani na san ku duna ai ba ku isa ku je ba illa bi sultani sai da akwai ƙarfin iko wanda Allah ya baku in bai baku ba ba ku isa ku yi ba wannan aya malamai sun nazari a kan ta sai suka ga tana da fuskoki guda uku duk kuma sun fassaro na farko wa'azi da haka malamai magabata na shekaru can daga zamanin abbasiya wanda aka fara faɗaɗa ilimi a kan ƙur'ani da addinin musulunci har zuwa yanzu da haka suka sa duniyar nan ta zama abin da ta zama ta hanyar ilimi na addini don mutane suna sa kansu cikin batta ba sa kyakkyawan nazari da tunani to za su zama to sun bar al'ummar su cikin nan ba don wannan aya ba da ba a yi jirgin sama ba ba don wannan aya ba da ba a yi jirgin sama wannan ayar malamai suka duba suka ce to eh tun da Allah ya ce kan kudu kuma ce la kan kudu na illa bi sultan to za ta zama kimiyya kuma ilimi ne na kimiyya ha ilimi ne na kimiyya eh to ta yaya ha akwai tafiya na ban mamaki tun da shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya fara ajiye shi wanda ya ba da mamaki ba a taɓa samun wani aviation irin wannan ba ya fara tafiya cikin sama da bodinsa da kominsa to ashe akwai alamun za a iya tafiya sama domin alfatihu ne lima ugulika dama ugulika liljinni an sa masu gadi an yi menene to shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alfatihu lima ugulika ya bude wannan layi na na tafiya cikin sammai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan layi na tafiya cikin sammai to shi kenan sai ya kasance kowa ma an ba shi kofa daga baya cikin wa cikin al'ummar manzon Allah saboda al'umma ce al-marhuma al'umma ce al-mukarrama al'umma ce al-mukhtara ka zaɓe ta don haka suka ce na farko ne ya ba ta da jinnu wal insi ne ka tsatsun an san zuwa da samawa da al'adu wa addini na biyu magani na uku ilimi ne na kimiyya farko inda ta zama wa'azi ana gaya wa mutane da aljanu ga challenge in kun isa ku shiga sama ku sato jin abin da Allah ya goye yadda da suke zuwa suna fatan ji to ku je ba ku da ikon ku je sai kun samu sultani da ƙarfi daga wurin Allah yanzu kuwa babu in kun je sakan yusalu alaikum aswazu za a turo muku garwashin musa tantsatsi daga sauraro ya kallo garwashi ya jefe ka da gaushi kai aljani ka kone ka lalace wannan kasan da darma walakin kusura lokacin da aka jefo kuma ba ku da wani protection ba abin da zai kare ku sai abin ya halakar na ɗaya kenan wa'azi na biyu ana yi da su ne a filin kiyama mutane da aljanna idan an zo filin kiyama Allah zai yi wannan sanarwa babban announcement sai an tattara mutane duk sun tashi daga tsabarin su an ce ta'alau ila akhir rahmani an tara su a filin hisabi idan aka tara su a filin hisabi to sai a samu su mutane su ne wani fa one over ten na aljanna mu ne one over ten na aljanna sai mu tsaya inda muka tsaya muna gama tsayawa sai a ce ma aljanu ku yi sai kire ku yi sai kire sai mutane sai aljanu ku yi sai kire sai mutane saboda haka sai zama to sun riba mu sun riba mu sau goma sun yi sai kire sai mu idan suka yi sai kire sai mu sau goma shi kenan sai a tada mala'iku su kuma na bayan ƙasa mala'ikun bayan ƙasa su kuma su su ne a aljannu one over ten ne na mala'ikun da suke bayan ƙasa sai a ce ma mala'ikun da suke bayan ƙasa sai ta yi kilin aljannu sai sai ta yi kilin sun kewaye su riɗi sau goma idan suka kewaye su riɗi sau goma shi kenan sai mala'ikun saman duniya ta farko sai a farke sama wa kuta hafi sama wa kanat abuwa ba to a lokacin ne za a ga sojojin da ba a taɓa gani ba idan da kana ganin sojoji waɗanda suke kare shugabannin ƙasa da sauran sun mutuke fuska sun rike dindiga sun yi menene to ran nan ne za a ga sojoji wanda ba a taɓa gani ba waɗannan mala'iku da za su tajirowa daga sama su tajirowa daga sama su kuma sun ninka mala'ikun da suke bayan ƙasa sau goma sai sun kalkila ɗin mala'ikun da suke bayan ƙasa sau goma ba sani ba la'alla mala'ikun da suke bayan ƙasa ana ganin sun saba da mu za su tausaya mana mai yiwa za su ɗan yi milan don haka na sama sun sun zo sun kewaye su ma su ma suna takure ne kafin kwamanda shi yake baya yana yana ce maka kai na gaba ka buɗe wuta ko ya buɗe maka ko ba haka ba ne ko haka ne sannan kuma daga nan sai sama ta hudu ita ma sama ta hudu haka mala'ikun da suke kanta za su sauko su kewaye mala'ikun da suke sama ta sama ta biyu su kewaye mala'ikun da suke sama ta daya su kewaye su sau goma haka kuma ita ma sama ta uku su ma mala'ikun su sauko su kewaye na sama ta biyu sau goma haka kuma mala'ikun sama ta hudu su sauko su kewaye na sama ta uku sau goma haka mala'ikun sama ta biyar su sauko su kewaye mala'ikun sama ta hudu sau goma mala'ikun sama ta shida su sauko su kewaye mala'ikun sama ta biyar sau goma mala'ikun sama ta bakwai su sauko su kewaye mala'ikun sama ta shida sau goma a nan kuma sai a ce musu nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ya ma'ashar jinni wal insi waɗanda kuke da sabo ke wani da sun sarka kan mala'iku na ruwa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sai a ce ya ma'ashar jinni wal insi ya ku mutane da aljanu ku yin da mu an san ku inda akwai wurin da wani zai gudu ko ya tashi sama min asali samawa wal ardi ya yi sama ko ya yi sama to kowa ya gudu masu gudu su gudu eh to a ce sun ne asbara ba masu gudu su gudu shi wanda yake cewa masu gudu su gudun nan ya ji ne a wani wuri shi ma ke cewa masu gudu su gudu to babu wanda yake zai gudu ko tun da baya da hanya ba za ku iya gudu ba sai kuna da hanya kuma ba ku da hanya haka ne sannan wanda ta bangare ta magana wa'azi kenan duniya da lahira sai magana abin da ya shafi magani wannan aya magani ne ana rukiya maganin aljanu da ita cikin ayoyin da ake karanta na rukiya akwai ya makarar jini waje shi kuma saboda ƙarfin sirri na ayar Allah shi ne idan aljani ya shiga jikin mutum idan aka karanta ya ma'asharar jinni wal jinsi da ke ɗanun aljanu ya ɗina jinsi ko wal jinni to da ke ɗanun aljanu da ke ɗanun mutane in tsafi ma aka haɗa da mutum in kuma aljani ne yake da tagin sharrinsa kai ke tsarin aljani da ke tsarin mutum in kana da iko ka shiga cikin wannan mutumin ka cutar da shi ta sama za ka shigo ko ta ƙasa shigo ba ka da iko ka shigo sai in Allah ya ba ka hanya kuma hanyar yanzu Allah zai toshe ka la ta gudu na ila zuwa sai a tofa masa yi faɗa yi ƙala yi ƙwararri kuma ta kan zuwa yurtalu alaikuma shiwazin min na da wani sasu faɗa ta ana tofa wannan shiwazin min nar wal qasr walakin ana sofa wannan sai ya ji shiwazin yawun ya zama shiwazin min nar wal qasr sai ya zama wannan ta bangaren mare yake da idan ka dawo ita kuma wannan aya ta zama ilimin kimiyya cewa mutane da aljanu idan kuna so ku tafi sama ku tashi ku tafi sama kamar yadda tsuntsaye suke tashi aljanu suke tashi to an muku izini daga yau manzon Allah ya yi idraji ya je ya dawo an bude kofa an bude abiyatin na hawa sama kowa ya hau har ku zo ku hau abu ku ku tafi amma fa ba wai za ku tashi kamar tsuntsaye ba ne la tanzu da ba za ku tashi ba illa bi kitabin sai kun nemi abun hawa dan haka yanzu abin da yake ku fara tunanin yadda za ku kirkiro jiragen sama da kumbo a holo daga nan ne aka fara tunanin tunda Allah ya ce la tanzuru illa bi sultan to fa bi ayi ala rabbikum wannan ni'iman ma kuna karyata ta ne Allah ya muku ita ni'iman jirgin sama amma a hakan ma yusara alaikum ajwadu minna da wani kasan balatin sa'ar in kuka yi girman kai kuna takabburan kuna wuce gona da iri wata rana kana ji ka hau jirgin saman Allah zai tarwata jirgin ya narke ya zama dalma da tsarkatsun wuta ku zo ku kone gaba ke daya kuma haka na faruwa ko ba faruwa Allah ya wannan aya don haka fuskokinta wajen fassara kowa da irin yadda ya kalle ka kuma duka daidai shine imam buziri yake cewa wa khalqun ladayhi wa amrun sawawu ala lahu al-khalqu wal amru idan Allah ya yi amru to kamar ya yi khalqu ne in yace ayi kaza to duk lokaci kawai ake jira za a yi نعم بل يرسل عليكما جواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
يرسل عليكما جواد من نار sai a sako muku tantsatsin wuta wani katin da garma ta kone su wanda ya karfi wanda ya garaje cewa zai je inda Allah bai ba shi dama ya tafi ba wala tantasiran ba wanda zai taimake ku kada ayi ala rabbikuma da da wanne ne cikin ni'imomin ubangijinku tukazzibani kuke karyatawa na فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان fai zan tattaki na
فبأي آلاء ربكما fai zan تكذبان tattaki sama'u yayin da sama ta tsatsaje fakanat wardatan sai ka ga ta zama jajawur kan tihani kamar jan fatan da aka rina aka bu aka aka jere aka rina haka sama za ta zama ran da aka aka yi tashin alkiyama aka buɗe sammai mala'iku suka sassauko fabi ayya ala rabbikuma tukaziban wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa na'am فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان na'am فبأي آلاء ربكما a تكذبان lokacin a ranar la yus'alu an zambihi insun ba za a tambayi insun mutum ba wala janin wala aljani an zambihi game da zunubinsa eh wato wannan hikima ce ta Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina akwai inda Allah ce lalle za mu tambaye za mu tambaye su. to in ba mutum in mutum kidahumi ne sai ce ai wannan aya ta warware wata babu maganan warwarewa su'ali na hisabi daban su'ali na aikin ka daban hisabi za a kawo kafirin hisabi a ce ikra kitabaka kafirin nan suka yawma alayka hasiba dan haka ba sai an tambaye ka me kai ba sai an tana ta me kai me kai da shi a rubuce da abin da kai kai ka gani da kanka lokacin da mutum zai gani ya ce ma da hadar kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ata me yasa ya faɗi haka wanda su ma amilu hadira sun san wala yuzlimu rabbuka ahada to shi yasa amma maganar cewa la nas'alannahum ajma'ina iga tambayoyi nan suna nan da yawa tambayar ba lalle na aikin sa kawai ba akwai tambayoyi muhimmai wanda Allah ya subhanahu wata'ala ya ce zai yi ya tambayi al- mala'iku kun eh, annabawa sun isar da aika za a tambayi wannan za a tambayi mutum eh, cewa ya ji annabinsa ko bai bi annabinsa ba su wayannan kuma duk suna nan na'am wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa na'am يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان wannan ma yana da fasar cewa ba za a tambaya din ba a wannan lokaci yu'raful mujrimuna an san kafirai da simawu da alamar su ba sai an ce waye kafiri ba a cikin ku an san su ana ganin su babu fuskan babu babu hasken alawalla a fuskan su babu hasken alawalla a hannayen su babu hasken alawalla a kafafun su wurin su baki irin ne wurin mu'minai kuma na haske saboda haka daga nan ma kawai an san waye mujrimi an san kuma wane ne mumini fa yukazu kawai sai a kama kafiri bin nawasi da ijiyar da za da karkan da za a za a daura masa a kokon kansa wal aqdam da wanda za a hada a kafansa a daure domin in za a jefa kafiri a wuta ana masa daurin bayan akwai sarkan da aka sa masa a kai da wuya sai a haɗa da sarkan da aka sa masa a tafukan ƙafafunsa sai a zarge ta ta baya don haka zai da kamar da ake nada kifi farwaɗa amma ta baya ba ta gaba ba to a haka za a jefa kafiri cikin wuta shine yuqadu bin nawasi wal aqdar fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa na'am هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن Mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه wannan jahannama ita ce jahannama allati yukazzibu biha al-mujrimuna wanda kafirai suka ce babu ita to ranar za su ganta a lahira ya dubuna sai kaga suna cewaya bainaha tsakanin jahannama wa baina hanimin da tsakanin ruwa mai tsananin ƙuna amin mai tsananin zafi wanda ya farfasa a cikin wuta wanda in sun sha zafin wuta sai su ce a ba su ruwa sai su je wajen wannan ruwan wanda shine mai tsananin ƙuna ɗin in sun sha an ba su ma ba zai shiga makogwaro ba saboda zafinsa yana shiga baki kafin ya shiga makogwaro sai bakin naman bakin ya kare ya sauko ya zuba a kan ƙirjinsu ruwan ya zube ba su samu sai shari ba Allah ya tsare rabi ayyi ala rabbi kuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku dukkan riba ne kuke karyatawa
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ya mafi alkur'ani wa'adu ne da wa'idu yanzu duk abin da muka karanta wa'idu ne na gargaɗi ne da nan ko ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan an lissafa ni'imomi sai kuma aka yi gargaɗi ma waɗanda suka kafirce ma wannan ni'imomi abin da zai same su to yanzu kuma za a yi magana akan wanda su kuma suka suka suka suka yi biyayya suka suka suka suka suka gode ma wannan ni'imomin suka karɓi addini suka yi imani da shi su kuma ga matsayin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wani man kafa matsama rabbihi, amma wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Ubangijinsa, ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, bai saba masa ba, ta hanyar yin ibadu da nisantar saɗe-saɗen Allah. To wannan kuma Allah ya tanada masa jannata aljanna guda biyu. wato an ce aljannan ma'ananta na farko wato wato aljannan ni'ima da kuma na kyauta da kuma na asalin aiki wasu kuma suka ce a a aljanna guda biyu gida biyu ne akwai duk musulmi akwai kafirin da yake daidai layinsa amma shi ma an masa gida saboda kada a tuni Allah da zalunci Allah ya makafiri gida a wuta ya yi makafiri gida a aljanna ya yi mamumini gida a aljanna ya yi mamumini gida a wuta idan karambaninka ya sa ka je kai wani abun da aka kai ka wuta to gidan ka nan already an tana dama idan kuma baka shiga ba to shi kenan shi kafiri shi ma inda zai yi imani ya yi aiki na gari da zai shiga aljanna ga gidansa to amma bai yi ba saboda haka in an gama sa 'yan aljanna a aljanna an gama sa 'yan wuta a wuta an fitar da waɗanda suka cancanci su fita saboda karambanin su ya kai su wuta to bayan haka sai a ce kowa ya ya ƙara duk mai makwabci inda ta ƙancin gida to ka haɗa da nata kawai ya zama nata gaba ɗaya wannan shine ake cewa yau mutagabuni ran da wani zai ma wani kamun ga abin naka ya zama na wani kuma shine ma'anan jannata ne aljanna biyu ga naka asalin na aikinka ga kuma na kyauta da aka baka wanda ka samu sakamakon makwabcinka bai shiga ba wannan aljanna guda biyu a faɗi ayi ala ya rabbi kuma ta kazuma to da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa nan zawata ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان zawata afnan wayannan aljanna guda biyu dukkan su suna da wato itatuwa masu ganye masu rattu wanda suka lulluɓe wurin ya zama mai sanyi mai daɗi an ce inuwan bishiya ɗaya kawai matafiyi zai shekara zai tafi shekara saba'in bai fita daga cikin inuwan ta sabi an yi ala ya rabi kuma ta kaziba da wanne ne cikin ne'imomin ubangijin ku kuke karyatawa
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان fihi ma ainani a cikin aljannan akwai idanuwar idan ruwa guda biyu tajriyani wanda suke gudana wato ba wancan ainu ainu da aka ce suna nan ba wannan kan ai ya fi biyu wanda aka lissafa nan ana nufin kowane bangare suna da nasu ainu domin akwai ainu akwai akwai bangaren a abun nan al'abrar akwai bangaren sabiquna sabiqun innal abrar lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim to su abraru din nan su ne aka kira su da ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa dalhin mandud wa ma'in madkub kaji irin ruwan su su an ce ma ma'in madkub to amma kuma su as-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا يملكون وفاكهة مما يتخيرون ولا بخير مما يشرون وهور ido wa'annan su ne suke kuma su ma da magudanar ruwan su ma daban saboda haka shine aka ce nan aina ne bangaren na ashabul yamini ko abraru da kuma bangaren ma'u ainihin kuma na ruwa na bangaren asabiquna asabiqun nan tajriya ne suna gudu da gudu da kudar da iradar Allah kowanne da irin hanyarsa tabi ayyi ala rabbikuma da wanne ne da cikin waɗannan ni'imomi na ubangijin ku suka ziba na suke karyatawa
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أتكن الجنة من أطي زوجان nau'i biyu min kulli fatihatin na duk wani abin da ka sani na marmari na duniya in akwai ta a lahira akwai yawwa abin da ta sani na daɗin duniya in nau'i biyu ne akwai a can idan a duniya ta san akwai gauta yana da ɗaci yaro yana da zai ko a aljanna ma akwai gauta da yaro amma gautar aljanna ba ɗaci ne ke za ta gautar aljanna ka yanka ta cika duk wani abu ne mai daɗi mai bai da'awa amma da akwai nau'i biyu haka inda ka san cewa akwai maɗaci ko da kuma mene ne za ku ce ɗan uwan da kuma mai kama da shi to duk abin da ne ka sani idan ka san shi a duniya yana da kashi kuma yana da irinsa shi kuma mai zaki to a lahira aljanna akwai amma wanda suka da mai ɗakin an cire ɗakin an mai da shi wani abu kamar yadda Allah ya maka a duniya ai mun san gaba ruwa ko kana nawa ba sai gaba ruwa ko wata mai fadi ko wata ya tsire ba ko ba haka ba kana biyu ne ko gaba ruwan maka ya yi take abin zai yi ke gaba ruwan Najeriya ba ba ta ciwa to amma na aljanna za ta ga irin na hutun nan za ta ga irin na aljanna nan a aljanna a irin na na saudiyar na aljanna kuma amma duk zaki suke da ba ɗaki suke da ke shi ne ma'anar cewa kowane fatiha akwai zaujani nau'i biyun da ka sani a duniya to an dawo da su lahira amma an canza ma wanda ka sani mai ɗakin ne a lahira sifa ya zama mai zaki wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa na'am متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دار فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين ذلك أن الجنة شنك شنجد أبنسو على فروش كي شنكئنسو ما تكشن جسد baɗa'inuha min istabrikin wanda waɗannan shimfiɗu an cika tattausan alhari ne a cikin filallukansu da katifunsu wato shimfiɗan bargon ma shi kansa a cikinsa akwai taushi da aka tanada wanda mutum zai ji daɗin kwanciya a kansa waɗannan jannatai ne ga abin ɗasan wannan aljannan guda biyu da yana kusa kana kan gadon kama ilashi yana lilo ta wannan gefe ga apple yana lilo ta wannan gefe sai dai kawai da kama a ba wai sai ka tashi ka ce bari in tsinko inabi ko da tsinko abin nan ba kuma koramun da kake nema na duk abin da kake so ka sha ga sunan a bakin wajen da kake duk inda kake in kana tafiya ma inda duk ka tafi wannan abubuwan a cikin su kake babu wani wurin da zaka ce ka je wuri kaza ai babu abin da kake sha'awa sai an nemo ka jira babu Allah ya samu dace na'am fa bi ayi ala rabbikuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku tukazziba da kuke karyatawa
فيهن قاصرات الطرف لم يسبقهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان fihin na a cikin aljannan nan guda biyu akwai tsasira ta tsarki matan da suke taƙaita kallon mutum wato in ka gansu ba za ka sake ɗaga ido ka yi sha'awar kallon wata mace daban ba amma ban ba kaman duniya ba wanda kake kana da ɗaya kana neman ƙara ta biyu ta biyu kana ne to su su wannan in mutum ya mallake su baya sake tunanin ya kalli wata mace ma gabaki ɗaya saboda sun ishe shi lam yatmis kunna insun babu wani mutumin da ya taɓa shafan su qablahu kafin yan aljanna su zo su same su wala janun wala aljanu wayannan su ne ake ce mahurul ini akwai na kaɗin wanda kake da su a duniya wanda suka yi biyayya wa Allah suka tafi lahira an ce yar ita saboda isanta ita ma mai mulki ne don ita ma ba wai tana cin rabonka ba ne ko ba haka ba ko kuma kamar an kawo ta ne gidanka saboda ta zauna kamar yadda his excellency ya ci zaɓe kawai ya shiga gida a ce kawai in ya gaba ya ce ni ne fa na kawo ki nan in na ga dama wallahi ko ba haka ba to a gaba ba haka ba ita ma tana ji da kanta yawwa mai gida aiki na ne na yi tahajjudi na yi naziloli na yi salati wa annabi na yi istighfari na samu wannan gurin saboda haka babu wani magana cewa ai wai kai din nan wai ai kai ne ka mata alfarma babu to ita ma tana da to sannan kuma wurin dini su kuma wanda aka tanada maka na musamman su ne wannan kasira ta karfi din suna nan amma duk da haka mukamin wanda ta shiga aljanna ya fi mukamin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lana in sunna in sun tsaulan wa lafiya fa bi ayi ala rabbikuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijinku su kalli ba kuke karyatawa na'am
فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن إن كذبت كيف كنت ياقوت ياقوت ne wal marjan da marjan wato kayan ado da mata suke alfahari da shi sai ka ga jikinsu kamar nau'in yakutu da marjani wajen haske da kuma ɗan jaja-jaja fa bi ayi ala rabbikuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku tukazziban kuke karyatawa
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاء الإحسان akwai sakamakon da ya kamata a yi ma wanda ya kyautata aiki ne illal isa in ba a kyautata masa ba ka kyautata aiki ka yi aiki mai kyau kai ma nan in ka zo lahira sai a kyautata masa ka ji daɗi wa'yancan kuma da suka munana fa sai a munana musu ki ji zafi na'am fabi ayi ala rabbikuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kaziba ne kuke karyatawa nan ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am wa min dunihima koma bayan wa'annan aljanna akwai jannata ne wata aljanna guda biyu su ma na'am fabi ayyi ala rabbikuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku tukazziba kuke karyatawa
مدهامتان Mm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ma'anar akwai wani akwai wata ishara kan da muka gama faɗin wancan aljanna mai wancan kayan daɗi sai aka ce hal da zaɓi insan illa lisan wato wancan jannatu ashabul insani ka ka wuce islam ka je imani ka wuce imani ka je insan ka samu salaha ka samu muhabba ka samu wancan saboda haka a ce sai aka ce hal da zawon ihsan illa ihsan wanda ya kai muqabul ihsan ya yi aikin ashabul ihsan me ya kamata ya samu ihsan to wanda ya zama imani fa jazaul imani eh za ka ji irin nasa in sha Allah su ne waɗannan masu tsananin kore sun yi duhu sama da itatuwan su ma kamar yadda dai wancan aka sufanta cewa cikin inuwa ne to haka ne wannan ma akwai inuwa kore mai ban sha'awa na'am kabi ayi ala rabbikuma tukalliban da wanne ne cikin ni'imomin ku kuke karyatawa
فيهما عينان الضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان fihi ma ainani a cikin su akwai hanyoyin ruwa kamar na wancan nabaqatani masu zuba masu kwarara masu wato masu yayyafowa suna zubo maka kaga wancan aka ce tajir yani saboda ashabul insani ne nasu tajir yani wayannan kuma suna zuba kamar bakin famfo kurkurkurkur eh ai kai ba babban mutum bane baka samu baka yi aiki da ta kai na asabul insani ba na amma kuma dai akwai ai ba ta tsawaye ba amma dai komai dai daga level din naka bai kai level din wancan ba saboda adalcin Allah Eh, kana son ai equal a samu equality ne wato kuma wanda ya ta wahala ba min ya ta tahajjudi in ta nazila da zai in ta karatu in ta gudu da zai ta zikiri in ta mai da da zai in hana idanu na mafi kai kada ka bu a kinka sannan kuma mun ta yi mun zai layara kuma koyo ne zama ikon a kowa ya ga zai je gwargwadon nasa in kana so ba a hana ba su kai islami ne eh zan ne duniya gidan aiki ne su kai islami ne kama kama aiki amma eh, dama in kana so kama aiki ko a duniyar haka ne yawa albashin ne digiri da mai masar digiri da mai digiri ɗaya ne Ha? ba ɗaya ba ne saboda mene akwai bambanci wajen wahalar da kasha da kuma aiki da sukan zariyan fa ai ba gama na sakandariyar ba su tsole idanu gwamnati ba ta cin haushin eh, wanda yake karɓar sal- sal- salarar sakandare da sauran sai dubu ishirin da ɗari biyu ko ishirin da biyar ko talatin ko arba'in ko ba haka ba amma mai dubu sittin saba'in ɗari sai ake cewa wayan nan sun dami sun mana nauyi wallahi Na kai ma ka yi nauyi ai miliyan kake yi ba an gane na to a to shi kuma alƙalsu ruwa yana kuffuga kuma suna ɗi suna kya na kuma irin wancan amma na yana kuffuga ne ba yana gudu kamar na wancan ba na da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa lokaci sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika min shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح واولد وصاحبه لما سبق ناصر الله في الهاد على الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العزيز Allah ya bar kan waɗannan kwanaki na goma ƙarshe na Ramadan Allah Allah Allah muna roƙonka ka gafarta mana dukkan abin da muka aikata abin da ya bayyana da abin da ya buya ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu da malaman malamanmu Allah ta azurta mu cikawa da imani ta azurta mu shiga jannatul firdaus albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana bukatun mu na alheri abinda muke gudu na sharri Allah ka yaye mana wani ba Allah yana neman addu'a to duk dai ita muke yi Allah ya biya mana bukatun mu gaba ki daya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda kuma na alheri albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ظلم الخاتم لما سبق الناس ما جبت هذه لا صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله